أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله من قول الله تبارك وتعالى ينونا من أن اللوكتشي يومنا تقص قوة ذو الهجة hijira na ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda ya daidai da 26 ga watan Jun na shekara ta 2023 miladiya mun dawo kan karatun mu na Bulughul Maram min Jami' Adillatil Ahkam muna cikin kitabu Zaka littafin da yake magana akan zakka muna cikin hadisin nan na abdullahi dan abbasin wanda ya rawaito shi daga annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da a hadisin sayyidina anas wato wanda sayyidina abubakar siddiq ya rubuta takarda cewar ga yanda Allah tabaraka wataala ya faɗa abin da zai a cikin zakka to muna cikin wannan hadisi a za mu tashi inda yake cewa yace wa fi wa fi sadaqatil ghanami sa'imatuha idza kanat 40 ila 20 wa 100 shatin shatun fa idza zarat ala 20 wa 100 ila 200 fa fiha shatan to yana mana bayanin daman nau'o'i ne na dabbobi da ake bada zakkan su wanda ina ba manta ba karatun da ya gabata an yi ana cikin magana akan rakumi kuma har aka tsaya inda yake cewa idan abu dai ya kama duk abin da aka yi idan kana da guda arba'in ka ba da bintu labuni in kana da guda hamsin ka ba da haƙa to wanda kuma ya kasance raƙumarsa guda hudu ne to babu zaka a ciki sai dai abin da ya gada mara baya to shine sai ke cewa wa fi sadaqatil ghanami sa'imatuha a cikin kuma wato ba da zakka na dabbobi to zaka bada sa'imatuha wacce ake kiyonta ita zaka bada idan kana 40 ila 20 idan sun kasance guda 40 ne ila 20 ne a zuwa 100 zuwa 120 shatan zaka bada akuya zaka bada akuya yace fa'iza zarar ala 20 na mi'a idan sun ƙaru a kan 120 ilami a taini sun kai zuwa 200 awakin kenan tafiya shatani za ka ba da awaki guda biyu fa'iza zarar alami a taini ila salasa mi'a in sun ƙaru da kan 200 zuwa 300 tafiya salasu shiyahin za ka ba da awaki guda uku fa'iza zarar ala salasa mi'a fa fi kulli matin shatun idan sun karu akan guda 300 to kowane 100 zaka bada akuya guda daya fa idza kanat sa'imatu ar-rajuli naqisatan min 40 shatan shatun wahidatan falaysa biha sadaqa yace fa idza kanat sa'imatu ar-rajuli idan ya kasance dabbobin mutun da yake kiwatawa naqisatan sirrahu min 40 bas kai 40 ba min 40 shatan basu kai guda 40 ba shatan wahidatan akuya guda daya ta hana su yi 40 falisa fiha sadaqa to a ciki babu zakka kenan illa an yasha rabbuha sai dai idan mai su ya ga dama sai ya bayar to daman a karatun da ya wuce an yi maganar raƙumi ya kuma ana maganar awaki kenan ganan dabbobi sauran dabbobi wanda ba raƙumi ba to ya gaya mana cewa kafin mu ci gaba da karatun akwai wani magana ko kuma bari mu karanta da duka sai mu yi magana wala jima'u baina mutafarriqin wala yufarriqu bainal mujtami' kashata sadaqa sannan yace ba a hada wala jima'u baina mutafarriqin ba a hada wadanda suke rabe ba za a hada su ba dabbobi ne wannan na kiwon nasa daban wannan ba na kiwon nasa daban to ba za a hada su ba wala yufarriqu bainal mujtami' sannan kuma ba za a hada ba za a raba wanda suke hade ba kashata sadaqa saboda tsoron sadaka وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية abin da ya kasance yana gaure to lalle su za a biyo da su a daidaita a tsakanin su a daidai a cikin sa inda ma a gaure suke wala yakhruju fi sadaqatil harima yace idan za a bada zakka ba za a fitar da wato tsohuwa ba a cikin dabbobin wanda haƙaranta masu riga sun zube saboda tsufa ba za a fita da ita ba wala za ta aura ko kuma wanda take da wani a ciwo a jikinta kamar irin ta baya gani sosai illa an yasha al-musaddiqu sai dai idan mai ba da sadaka ya ga dama sai ba da ita a matsayin sadaka ba zakka ba wa fi riqatin rubul ushri sannan kuma idan zinariya ne to za a bayar da rumbul ushri za a ba za a kasa abun kashi hudu a ba da kashi ɗaya kenan fa in lam takun ila 90 wa 100 fa laysa fiha sadaqatun sadaqatun illa an yasha rabbuha a yace idan ya kasance a cikin ta bai kasance ba sai 90 zuwa 100 illa 90 wa 100 sai dai wato 90 zuwa 100 to a cikin nan babu sadaka sai dai in mai shi ya ga dama sannan sai ce wa man balaga din da min al-iblis sadaqati jaz'atin wanda ya kasance a wajensa aka samu raƙuma na sadaka amma jaz'a ne a mun yi magana menene jaz'a shine wanda ko raƙuma da su shekara hudu kenan ta shiga cikin na biyar walaysa inda jaza'a kuma wajensa babu jaza'a din ita zai bayar babu ita wanda shi karu za shi ga biyar din nan bashi da ita wa inda hiqqa amma wajensa akwai hiqatun wanda ita ce wanda shekara hudu kenan ta shiga shekara uku ta shiga cikin na hudu ita ce hiqqa to ita yake da ita fa inna tuqbal minhu hiqatun to sai a karbi hiqqan a wajensa ba za a ce a ai jaza'a ake nema ba sai a nemi sai a karbi hiqqan a wajensa ba za a wannan ba wa yaj'alu ma hashata ne in sai saralahu amma zai hada tare da ita ya hada da awaki guda biyu idan ya samu saukin yin haka aw 20 dirhaman ko kuma ba dirhami guda 20 amma balaga inda sadaqatu lihiqa wanda a wajensa zakarsa ta kai ba da hiqa wale sai inda hiqatun amma bashi da hiqan a wajensa wato rabumin shekara uku wanda ya shiga cikin na hudu bashi da shi wa inda hujaza amma akwai jaza a wajensa wanci shekara a hudun kenan ta shiga cikin na biyar to fa ina tuqbal minhu jaza sai a karbi jaza din nan a wajensa sannan wa yutihi al musaddiqu 20 dirhaman shi mai bada zakan zai bada dirhami guda 20 aushata ne ko kuma bada awaki guda biyu to wannan hadisin rawul bukhari imam bukhari ne rawaito shi to anan wajen da ana gaya mana cewa ana mana magana har yanzu akan yanayin zakkan da ake fitarwa na dabbobi din imam an-nawawi yace wannan hadisi na imam anas anas bin anas bin malik radiyallahu anhu da hadisin abdullah bin umar in ka hada su malamai sun yi bayani suka ce ga yadda abun zai kasance kamar haka idan kana da ragumi guda biyar zuwa tara zaka bada akuya guda daya idan kana da guda goma zuwa sha hudu za ka ba da awaki guda biyu idan kana da guda sha biyar zuwa guda sha tara za ka ba da awaki guda uku idan kana da ashirin zuwa ashirin da hudu za ka ba da awaki guda hudu in kana da ragumi kenan to sannan idan kana da ashirin da biyar zuwa talatin da biyar za ka ba da bintu makadin ne ita ce raƙuma mace wanda ta cika shekara ta shiga cikin shekara ta biyu idan kana da 36 zuwa 45 zaka bada bintu labunin ne ita ce raƙuma mace wanda shekara biyu ta shiga cikin na uku idan kana da raƙumi guda arba'in da shida zuwa sittin za ka ba da hiƙa hiƙa kuma raƙuma ce wanda shekara uku ta shiga cikin na hudu ita za ka bayar in kana da raƙumi arba'in da shida zuwa sittin sannan idan kana da raƙumi sittin da ɗaya zuwa saba'in da biyar za ka ba da jaza jaza kuma ita ce raƙumar da ta shekara hudu ta shiga cikin na biyar in kana da raƙumi guda saba'in da shida zuwa casa'in za ka ba da binta lagunin mun faɗi bintu lagunin a baya to za ka ba da binta lagunin guda biyu za ka bayar wato bintu lagunin ne kenan guda biyu za ka ɗauka ka bayar idan kana da saba'in da shida zuwa casa'in wanda ta cika shekara biyu ta shiga cikin na uku kenan ita bintu lagunin ne ita za ka bayar sannan idan kana casa'in da zai zuwa ɗari da ashirin za ka ba da hikata ne hikka kuma ita ce wata shekara hudu ta shiga cikin na biyar to su za ka bayar zuwa ɗari da ashirin to abin da ya ƙaro a kan ɗari da ashirin kuma abin da aka dogara a kansa shi ne a cikin kowane guda hamsin za ka ba da hikka ita ce rabu ta shekara hudu ta shiga cikin ta biyar a cikin kowane hamsin ko kuma a cikin kowane arba'in ka ba da mintu labunin ita ce wanda shekara biyu ta shiga cikin na uku to wannan kuma shine jamhurin fadi na imamu malik da imamu shafi da ahmad da waninsu akan wannan suka zauna na'am to sannan wannan hadisi har yanzu dama mun faɗa cewa yana karantar da abubuwa da yawa a cikinsa to yana karantar da mu cewa ana iya cuɗanya dabbobi ana cudanyawa a hada su tare ake kiyonsu watakila dama to wannan tasirin cudanyan nan da za a yi suka ce a cikin hadisin mun karanta cewa wa ma kana min qalbaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiya abun da ya kasance an cudanya su ne to za a mai da su a tsakanin su a yi daidai wa daida haka za a yi sannan mun karanta inda yake cewa wala jumu bainal mutafarriqi wala yufarriqu bainal mujtami kashi sadaqati ba za a hada tsakanin abun da yake rabe ba dabbobi ne wanda yana kiwon sa kai ma kana kiwon ka to ba za ku hada ba saboda zakka ba ku ce bari ku hada ku yi zakka sannan ba za ku raba kuma wanda suke hade ba suna hade lokacin zakka ya matso sai kace tab da na wani na san na bayyana ka hada ya kai zakka saboda haka kawai a raba to ba za a raba ba yawwa yawwa idan mai kiwon su mutum ɗaya ne kuma a haɗe suke to in aka haɗa su za su kai zakka to za a fitar musu da zakka ba za a ce a yanzu zakka ta zo kuma naka guda guda misali a ce naka cin misali a ce 40 ne naka 20 ne nawa 20 amma duna mutum ɗaya ne to shi kenan za a fitar ba za a raba su saboda tsoron zakka ɗin ba to shikenan sai yace mana to yace ana ana gaya maka a bayyane cewa wanda ya hada dabbobi cudanyu guda biyu kaman ya wato mutum ɗaya ne ya mallake su mutum ɗaya ya mallaka yana jagoranta a kai to shikenan to sannan hada wannan yana tasiri guda uku yace na ɗaya shine tasiru fil wujub fil ijab yana wajabta zakka a ciki yace misalin sa shine yace kwatankwacin sa shine mutum mutane ne guda biyu kowa yana da awaki guda 20 to idan suna hade abin da ya wajaba kansu shine akuya guda daya za su bayar amma da za su raba su to ba abin da ya wajaba kansu kowa ya kama nasa ya je rike ba abin da ya waje ba kansu ba za su ba da komai ba wannan waje da yake nan saboda haka isaril ijabi yana faruwa cikin mai kiyo mutum yana kiyo kiwo ta dabbobi sun kai lokacin fidda zakka to zai fitar musu da zakka in ba a yi tafrikin su ba kenan sannan yace abu na biyu kuma tasiri a cikin yawa yace misalin sa shine awaki guda ɗari. da wasu awakin guda ɗari a haɗe kaga sun haɗu tare ko to anan sai aka ce abin da za a bayar shine za a bada awaki guda uku ne a ce misali akwai ɗari akwai ɗari uku to za a bada awaki guda ɗari guda uku za a bayar amma da kowa zai ware nasa to zai bada akuya kuma sannan sai ya ce har yanzu akwai tasirin da yake faruwa cikin karantawa din guda uku ne wato garke mutum uku ne suke da awakin ɗaya yana da guda arba'in to amma guda arba'in nan na mutum uku ne a haɗe to abin da ya waje ba a kansu gabaɗin su ba da kuwa guda ɗaya ne in suna haɗe guda in suka ba da guda ɗaya shi kenan kowa yana da guda arba'in amma suna haɗe guda sai su ba da guda ɗaya sun sha amma da za su ware ban arba'in dina to kowa zai ba da guda ɗaya kuma to wannan ya ce shi ne tasirin haɗawa da kuma rabawa to wannan duk yana cikin wannan hadisin da muka karanta sannan hadisin yana ya karantar da mu cewa dabba da zaka bayar da ita zakka dole ta kubuta daga aibobi babu wani aibi a jikinta kada ya kasance marar lafiya ce ko kayayya ce ko tsohuwa ce kada ko ta kace zaka yi zakka da ita sannan malamai sun yi sabani cikin yanayin aibin da zaka da zai hana a fara zakka din sai wasu malamai suka ce in dai in aka kai ta kasuwa ba za a saya ba saboda wani abu to ba za ka bada zakka da ita ba wasu suka ce a'a in dai za ta isa yin layya to shi kenan za ta isa yin zakka saboda hadisin da Abu Dawud ya fitar Abdullah ibn Muawiya yana faɗa ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salasun man fa'alahunna faqad dama al-iman abubuwa guda uku wanda ya aikata su to ya dan dan dan tunin imani man abada Allah wadahu wa annahu la ilaha illa Allah wanda ya bauta wa Allah ya da Allah shine makadaici iya shi yake bauta masa wa da zakatun malahu malihi tayyibatun biha nafsuhu sannan ya bada zakan dukiyarsa yana jin dadi a cikin zuciyarsa ya dauki zakare ba ba wai an takura masa bane kowace shekara zai miƙa bayar sannan baya ba da tsohuwa baya ba da marar nama marar ƙoshi baya ba da marar lafiya baya ba da wanda ya tsane ta akwai wanda zamu yanka da ita lokacin zakan yake jira kawai miƙa amma dai aka ce ka bayar daga cikin na tsakiya ba na can sama wanda suka fi kowanne kyawun ba kuma ba na ƙasa ba tsaka tsakiya za ka bayar don shi Allah bai tambaye ku ku ba da mafi kyau a ciki ba sannan kuma bai umurce ku ba da mafi sharri a ciki ba tsaka tsakiya aka ce mutum ya ɗauka ya bayar to wannan shine a taƙaice abin da wannan hadisi ya ƙunsa da yake magana a kan zakaɗin to ina ga kuma za mu dakata a kansa saboda abin da muke fuskanta kudan yi magana cikin abin da ake fuskanta da kwanakin nan da muke ciki na wannan wata mai alfarma a watan zulhijja shi wannan wata wata ne mai alfarma yana cikin watanni masu alfarma kamar yadda muka karanta ina ko karatun da ya wuce mun yi wannan magana akwai watanni guda hudu masu alfarma a cikin watannin musulunci a ciki akwai zulhijja kuma a cikinsa ake gabatar da aikin haji a cikin wannan watan wanda yana ɗaya daga cikin arkanul islami guda biyar in mutum ya faɗi la ilaha illa muhammadu rasulullah ana neman sallah a wajensa ana neman azumi a wajensa ana neman zakka a wurinsa ana neman aikin haji a wajensa in Allah ya bashi halin zuwa ya je ya sauke walillahi ala nasi hajjul baiti man yastata ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun lil alamin Allah ya dora mutane su yi aikin haji wanda ya kiye yi shine man kafara kenan wanda ya kiye yi to Allah ya wadata da dukiyarsa da yake je ya gabatar da aikin hajin nan da ita to wannan rukunin yana da yana da zamani sannan yana da makani akwai zamanin yinsa shi ne wannan watan da muke ciki watan zulhijja idan wani yanzu ya bushe iska ya tafi saudiya a safar ko a rabiul awwal ya ce na zo zan yi aikin haji kaga ba aikin haji zai yi ba ba zai yi ba to yana da zamani dole sai a zulhijja ake yi in kai shi ba zulhijja ba bai karu ba ba zai yi ba ma yau yau dai kaga yau yau mutauriya suna mina kenan yau takwas ga wata na'am sannan yana da makani wuri shine can harami makka anan ake yi ba za ka ce ai ina daki ne bari ka gina irin sa nan wajen kawai ka ka zazzaga shi ka yi safa da mura kai komai a nan wuri ba sai ka je can ba a ba zai yi ba sai ka je can in sai a nan bai yi ba saboda ka yana da yana da zamani sannan yana da makani wurin da ake gabatar da wannan ibada to wannan ibada ta aikin haji ita ce za a yi ta gobe za a yi tsawaiwan arfa kamar yadda muka sani wanda anisullah sallama ya ce wannan tsayuwa na arfa shi ne aikin hajjin ba idan mutum bai samu tsayuwan arfa ba to sai sai da ya koma baɗi ya sake ko da ya samu saura amma bai samu tsayuwan arfa ba to shi kenan aikinsa bai yi ba kenan sai ya koma baɗi ya sake gabatar da aikinsa to wannan rana ta tsayuwar arfa ita ce wannan rana din wanda za a tsaya gobe tara ga wata sannan kamar yadda muka sani an gaya mana cewa waɗannan kwanaki guda goma kwanaki ne masu alfarma dukansu ana so ma inda hali mutum ya azumin su duka ya azumce su kwana tara kenan za a ce zuwa gobe ya azumin su saboda alkur'ani ya rantse da su wal fajr wal layalil ashr waɗannan kwana guda goma din in ka samu kai azumin su kai wata ibada a ciki kai abubuwa da yawa a cikinsa sannan kuma sai kuma goben tara ga wata ɗin shi tara ga watan nan rana ce ranar arfa ranar arfa kuma ran da ake tsayuwa ne a wannan wurin a yi ta kabarbari a yi ta zikirori a yi ta addu'o'i tun daga fitowar rana har zuwa lokacin da rana za ta faɗi amma rana dai ba za ta faɗi a wajen ba da su wanda suke gabatar da aikin haji su ƙara za su yi gaba kenan to wannan ranan a rannan ne a wannan wurin ne annabi adam alaihissalam ya da matarsa sai tuna hawa a wannan wurin wasu malaman suka ce da ya ganta da ta ganshi sai ta buya bayan an sauke su shi an sauke ta a jidda shi an sauke shi a indiya lokacin da aka sauke su su su biyu ne kuma a duniyar kwata-kwata amma ya yi shekara shekaru yana zuwa ya zo ya yi aikin hajjin ya juya bai san tana wurin ba to da ya ganta ma sai ta buya kawai ba ta ce gani ba to wasu sun ce a wannan wurin ne suka haɗu kuma a nan ne suka fara kwanciyar aure da shi da shi da ita arafa kenan sun san juna an sai aka sa wajen ma arafa tunanin suka suka fara kwanciyar aure da shi da ita a wannan filin to shi ne aka sa wajen ma aka ce arfa wato sani kenan an san juna a wurin to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana khairu du'a du'a yawm arfa mabibicin addu'a mafi alherin addu'a shi addu'a da za a yi ranar arfa wannan ranar rana ne ta addu'a saboda haka yana da kyau mutum yi duk abin da yake ciki gobe rana arfaɗin nan ya tsaya ya addu'o'i sosai duk bukatun da kake da su to ka baje su gobe gobe ranan rana addu'a ne kawai in kana yawa ran da zaka baje kolin ka ne da duk abin da kake duk damuwoyin ka ka baje su gobe nan rana ce babu addu'a mafi alkhairi kamar addu'a rana arfa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to saboda haka ka tsaya kai ta addu'a kai ta addu'a kai ta zikirori kai ta nafilfili kai ta karatun qur'ani kai ta abubuwa kar ka bari ta zo ta wuce ba kai komai ba wannan inin inin ake fada ba daren sa ake magana ba ranan ake magana da rana ake ricewa to saboda haka ranan kar ka bari ta tafi haka kawai kai ta addu'o'i malamai suka ce ana suka tare iyalanka ku zauna tare da su ku yi ta addu'a ku ta addu'a sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga wasu na aisha cewa mabibiciyar addu'an da mutum zai yi shine yace Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiya Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiya Allah ina roƙonka ka yafe mini sannan ka bani lafiya wannan lafiya da zaman lafiya kenan wannan shine asalin sinadarin rayuwarka al-afwa wal afiya in Allah ya yafe maka sannan ya baka lafiya shikenan lafiyan ko a duniya ne ko a lahira ne in ka samu kowa zaka ji ya ce ai Allah ba mu lafiya da zaman lafiya ko to har a can ai zaman lafiya kake ne ba in ba samu zaman lafiya ba a can yaya sanan ne ma ba samu zaman lafiyan ba akwai matsala to saboda haka shine mutum sai yana karantawa sannan da sauran addu'o'i da yara kanana da kowa a tara mutane a cikin gida duka a zauna ayi addu'a saboda babu rana inda da rana ne ba da dare ba babu wani inda za ka yi addu'a kamar wannan ilin na gobe na tara ga wata inda addu'a ne da rana ba da dare ba saboda haka ana so a mai da hankali a yi addu'o'i sannan a azumci wannan rana in mutum bai samu ya azumin bayan ba ma to ya dage azumin ranar tara ga wata ɗin saboda ne sallallahu alaihi ya ce wannan azumi na ranar arfa yana kankare zunubi na shekara da ta wuce da kuma shekara mai zuwa ƙarshen shekara ne yanzu muna zulhijja to za ka fita shekaran gashi kana azumi kana roƙon Allah ya yafe maka zunuban da kai a cikin wannan shekara sannan shekarar da kake fuskanta ma kana roƙon Allah abin da za ka yi a cikin wannan shekara mai zuwa Allah ya gafarta maka tun ba ta shigo ba to bayan ta shigo ma kuma ga azumi za a yi na tasuwa da ashura nan ma dai kana neman Allah ya gafarta maka da saboda haka ana so a yi wannan azumin na ranar tara ga wata to bayan nan kuma wanda Allah ya bashi hali ana so ya yi layya wanda ake ranar goma ga wata washe gari kenan bayan an riga yi tsayuwar arfa washe gari ana so mutum ya layya wannan layya sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam sunnan annabi ibrahim ne alaihi salam ta yi so kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka ana so mutum yayi in ya samu hali kuma akwai abin da muka fada ciki yanzu wanda sai dai Allah ya yi mana mun shiga wani yanayi layyan muna neman mu ta al'ada ba ibada ba layya ibada ne amma yanzu mun juye muna so mu ce layya al'ada ne ba ibada ba idan Allah baka hali kai layya sai ka zama wani abun kallo ha kai wani layya kai kai ne kai amma wani bai san ma me zai layya kuwa ko a ce ha bakar gida kai layya ai da kana da iyali sai kai layya ɗaya kenan ko kuma a ce a a haba kaga wani fa yanzu ba an masa an masa me an masa huda zai sai takin nan amma kai je sai takin sa sai zo ya layya ka je ka sai daki kamar za ka da kana layya a kawo wasu abubuwa ne a sa a ciki sai ya zama wai in ka yi layya ba kai ba wato kai mawadaci ne wadatar ta maka yawa ka rasa yadda za ka yi tukunna tukunna sai ka yi layya amma in kana da bukata to shikenan ba za ka yi layya ba kuma wane ne kan da wani karatun Allah walam waye ya ce in kana da bukata kar ka yi layya ba wanda ya faɗa ai ai ba ce in kana da bukata karka layya ba amma yanzu in kai layya a cikin mutane wai a wani ka ai wadatacce ne ya wadata saboda abun ya masa yawa ma har layya yake ha layya ta kuma ba ibada ba kenan aiki ne ba na ibada ake so kai aikin ibada ne wanda zaka samu lada a kayansa ga ladar dakin da ake samu a ciki amma yanzu mun mai da shi ba ba yake ibada ba saboda haka duk wanda ya samu dama in Allah baka hali kai in ka ce gobe mi zaka yi Allah ne da gobe ba kai ne da gobe ba ba goben ka bane ai gobe ma wata baka nan saboda haka karka ce gobe mi zaka yi yanzu in kai layyan nan yanzu ya za a yi ai da mun baka kake yi ba Allah ne yake sai ka da Allah ne yake yin Allah baka hali a lokacin kai kawai kai saboda haka kuma Allah faɗa mana lan yanala Allahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum Allah ba ya da hunna naman da zaka yanka ka ce nama yi kaza ko kuma jinin da zaka zuwar bane tsoron Allah yake nema ka samu a ciki to amma yanzu nama ma ya dame mu yanzu karamin dabban nan ya za a yi sai dai bujumi kaza kaza kaza ai ba za a samu namu kirki ba kai da kake nema a ce an ce maka dan ka samu tsoron Allah zaka yi ba dan jinin da zaka zuwar ba ba dan nama ba kamar Allah ya san za mu zo mu damu da naman dama sai ya ce mana lan yanala Allah luhumuha ya gaba da kira Allah ba ruwansa da nama muka sai muka ce da ruwanmu da nama haka muka fasa muka fasa muka muka yayi alqur'ani da nama ya fara kira lan yanala Allah luhumuha Allah ba ruwansa da naman ka muka sai muka ce a muka ai naman ne ma muke ne ma a yanzu wannan dan karami ne yanka ina ina naman zai ishe ni saboda haka bari ne yanka bujumi kuma wanda zai je yanka bujumi ko ya hada ya yanka bujumi zai sai taure zai sai rago ma watakila kudin da zai bayar na wannan haɗin haɗin da zai yi duk da dai mu a matsayin imamu malik ma babu maja mu babu haɗawa kowa ya yankansa kawai kuma ƙananan dabbobi ake zuwa yanka rago ne shi ne na farko sai tinkiya sai taure sai akuya sai bujumi sai saniya sai raƙumi sai taguwa ko to shine ba haka fa tsarin yake kudin da ka tara zaka je ka hada azai bujumin nan ya kai ka sayi tauren ka da shi ko ka sayi ragon ka da shi to kaga nama kake nema kawai ba Allah kake nema ba kana neman nama ne to saboda haka yana da kyau mu dage mu yi sannan wanda yayi kuma ya taimaki wani ba wai an ce ka yanka kenan ba wani bai yanka ba saboda haka in ka yanka ka raba naman kashi uku ka miƙa ka ci kashi ɗaya ka ba da sadakan kashi ɗaya ka yi kyautan kashi ɗaya kyauta da sadaka akwai bambanci sadaka wanda bashi da shi zaka taimaka masa kyauta kuma zumunci ne zaka ƙara wannan dan uwanka ne sai ka aika masa ba wai bashi bane ka aika masa saboda zumunci ku ya karu da shi to haka ake so a yi da wannan naman sannan da zai layya ba zai ci abinci ba a ranar sallan kenan har sai an je irin an dawo an yanka ya samu wani ba cikin dabban ya ci sannan da kabarbari da ake yi har aje a dawo sannan ba za a yi yanka kafin idi ba sai ba an jan idi an dawo ake yanka in ka yanka kafin a sallah to shi kenan a yankan bai yi ba sana ko ne hadisi na nisallah sunan wanda abu hura da raito a nisallah sunan yana cewa man kana lahu si'atun wa lam yudhi fala yatribanna musallana a nisallah sunan yace wanda yake da wadata kuma yake layya to kada ya zo masallacin mu kare zo inda masallacin mu yake kare zo to kana da wadata ga wayoyinka a hannunka wayar dubu ɗari kaza a hannunka ga kaza ga kayayyakin jikinka ga meye da yau wani abu zai fito matar ka lafiya ba ka san lokacin da ka sai da wayar ba ko dan ka bar shi lafiya ba ka san lokacin da ka sai da wayar ba za ka sayar ai kaza na ne sai ka sayar a ai damun ta dubu ɗari ne ana man jari ce yanzu na sai ta dubu hamsin kuma abin da ta dubu ɗari za ta yi ta dubu hamsin ma za ta yi shi kenan sai ka yi amma yanzu lai ya zo a ban ni da shi ba zan yi ba to saboda haka yana da kyau mu dage mu yi sannan ana kabar bari Allahu akbar Allahu akbar wala ilaha illallah wallahu akbar wallahu akbar wallahi alhamd daga ranar sallah za ka kama wannan kabar bari in zaka tafi idi su zaka yi tai haka je masallaci in ka je ba za ka yi nafila ba sallan ma nafila ce zaka zauna kai ta kabar barin nan har a zo a yi sallah liman liman yau zaka ci kabbara zai ta yi a cikin sallarsa da kutubarsa sannan daga nan an dawo za a canja hanya wajen tafiya da dawowa ana wannan kabarbarin sannan za a yi a sallan azhar na ranar ranan ranan sallah kenan sai an ya zuwa rana na uku kwana uku a jere to kwana na uku nan in aka yi asuba na kwana na hudu shikenan an gama kenan in an yi asuba na kwana na hudu to an gama kabarbarin kenan sannan ce ana so liman ma in an yi sallah a kwanakin nan ya faɗa a mutane ko ya yi saboda gafala za a iya mantawa shi yasa in ka je ƙasashen larabawan za ga a fili ma suke yi za ga ana idan da sallah za ka ji liman ya kama allahu akbar allahu akbar wala ilaha illallah allahu akbar allahu akbar wallahi alhamdu kowa sai ya amsa sai a yi ta yi to wannan kawar barin ana so a yi su sannan layya in ka samu allah baka ranar farko sai ka yi washe gari in allah baka washe gari sai ka yi rana na biyu in Allah ya baka rana na uku sai kai saboda kar ka sa niyyar cewa Allah ba zai baka ba Allah zai iya baka a cikin waɗannan kwanaki guda uku Allah ba mu ikon yin wannan ibada albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam abin da muka dan daidai Allah ba mu ladan sa abin da muka kuskure Allah gafarta mana albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi wa lakum wa assalamu alaikum wa rahmatullah amana addu'a na'am na'am na'am da mu haɗa gwiwa mu sai bijimi mu haɗa gwiwa mu sai saniya shin bijimin da za a saya kuma saniya mun kai mu bakwai mutum ɗaya ne zai saya ko kuma a'a kai ka kawo ni na kawo mu haɗa ya yi layya mai yayi to wannan dai a abu ne da aka ɗan samu saɓani amma mu dai maza mu na imamu malik shine mutum ɗaya ne zai saya sai ya baku sai ku je ku yanka ku bakwai mutum bakwai ne hadisi ma yana nan muna kusa da shi za mu karanta shi a kusa to mutum bakwai sai wani ya saya sai ce to da shi ku je ku yi amma ba za ka kawo kuɗi wani ya kawo wani ya kawo wani ya kawo a hada yi ba yawa a mazan imamu malik gaskiya wannan bai yi ba kun yi watan nan ku ne kawai kun shago na alhamdulillah muna addu'a muna addu'a